amma ba a ɗan'uwa musulmi da muka haɗa wannan masallaci mai tarin albarka ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna ranar alhamis hudu ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1445 wanda ya daidai da sha hudu ga watan uku miladiyar isa dan maryam alaihi salatu wassalam shekara ta 2024 dan dasawa daga inda muka tsaya na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka a jiya muna cikin tafsirin suratu abasa a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta talatin da biyu yau da yarda allah za mu tashi warkon aya ta talatin da
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة
allah maɗaukakin sarki a cikin wannan ayoyi yana rihe wannan sura wadda take mai girma da ba da labari na halaye da mutane za su kasance da kuma hali na tsanani da mutane za su kasance ranar gobe alkiyama haka kuma allah subhanahu wata'ala yana ba da labari a ƙarshen wannan sura cewa mutane za su kasu gida biyu wasu huskokin za su kasance a ranar gobe alkiyama huskoki ne masu haske wasu kuma huskokin za su tashi suna masu duhu kuma ƙura da toka da hayaƙi duk sun barbaɗe su suna cikin kunci suna cikin bakin ciki Allah subhanahu wa ta'ala ce fa'iza ja'at as-safa idan aka yi busa busa wadda take kurmantar da mutane yawma yafirru al-mar'u min akhihi to a wannan ranar wa mutum zai gudu ya bar dan uwan shi wa ummihi wa abi aka zai gudu ya bar mahaifiyar shi kuma zai gudu ya bar mahaifin shi wa sahibatihi wa bani haka zai gudu ya bar matar shi kuma zai gudu ya bar ɗiyan shi wanda ya haifa da kullum ri'in minhum yawma idin sha'anu sha'anu gobe kowane ɗaya daga cikinsu kenan kowane ɗaya daga cikin 'yan adam a wannan ranar lamarin shi ne kawai yadda ne shi wujuhun yawma idin musfira a wannan ranai wasu huskoki masu kyalkyali ne masu haske ne masu haskakawa zahikatun mustabshir suna masu dariya suna mummushi kuma suna masu yin bishara wujuhun wa wujuhun yawmaidin alaiha ghadab a ranar kuma wasu huskoki tattare da su akwai kura da duhu tarhaquha qatara kunci da nadama da bakin ciki sun gewaye waɗannan huskoki Allah subhanahu wata'ala kamar mai tambaya yayi tambaya su wane ne ke da waɗannan huskokin wa'anda suke da kura wa'anda suke suna tashi cikin hali na bakin ciki Allah subhanahu wata'ala ya ce ulaika humul kafaratul fajr su ne kafirai wa'anda suke mutanen banza wa'anda sun hada da kafirci kuma sun hada da ayyuka wa'anda suke ayyukan banza Allah subhanahu wata'ala bayan ya gaya mun abin nihi a cikin wannan halittar baki ɗaya abin nihi a cikin wannan surar baki ɗaya wanda su ne abubuwa guda Allah subhanahu wata'ala ya gwada mun dalil a bisa tauhidin shi a bisa kadaita shi da bauta shi kadai saboda shi ne wanda ya kaji dan adam bayan babu shi ya aiko mushi manzo bayan wannan kuma ya fitan mushi da tsirrai da abincin da yake ci dalili na biyu da Allah subhanahu wata'ala ya kawa a cikin wannan sura shine kudura Allah ƙudurar shi abu samai don mutane bayan sun mutu ta da sura da gobe da kiyama don ya saka ma kowa da abin da ya kasance yana aikatawa dalili na uku shi ne wannan allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kyautata ma bayan shi da ni'imomi wa'anda suke masu yawa da kyautatawa wadda take mai ɗumbin yawa wadda bai dace ba da duk mai hankali wanda ya san abin da yake ya juya ma wanda ya yi mushi waɗannan abubuwan baya ya ƙi yi mushi ɗa'a ya ƙi zowa da abin da ya umarce shi da shi ya ƙi karɓar abin da ya aiko manzan shi da shi allah subhanahu wa ta'ala sai ya biyo shi ya biyo dukan waɗannan dalilan da jimloli da ayoyi wa'anda suke nuna to idan wa kun yi imani ko kuma ba ku yi imani ba to ku sani akwai wata rana da za ta zo shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ce fa'iza ja a tusa a idan wannan ƙara ta zo wadda malamai sun yi saɓani a kan ma'ana asafa wasu daga cikin malamai sun ce suna ne daga cikin sunayen tashin alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya girmama ta ya sa mata wannan suna ibn jarir yana cewa suna ne na busa da za a yi a cikin kawo albagawi kuma yake cewa ya amisai hatun kiyama ai busa wadda za a yi alkiyama ta tashi ya ce an samata suna haka ne ba don komi ba saboda tsananin karar ta wannan busar idan aka yi karar za ta kai matuka a cikin kunnuwa kunnuwa za su ji ta hatta wuce ƙarihin jinsu har su kai su kurmanci shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya sa mata sarka za ta sa kunnuwan mutane duk su kasance bayan sun kasance masu ji za su koma kuma ba su ji Allah subhanahu wata'ala ya sa mata wannan sunan ne saboda wannan abin da ke afkowa a cikin ta malamai sun yi saɓani sosai akan mi ake nihi da wannan wasu daga suka ce ita ce ƙara busa ta warko wasu kuma suka ce a'a ita ce busa ta biyu Allah subhanahu wata'ala yana jewa ta a cikin kunnuwan mutane idan aka yi ta kunnuwa za ta wuce jinsu har su kai duk su daɗi su koma ba su ji saboda tsananin ƙarar wannan busar da za a yi ranar gobe a kiyama wasu kuma daga cikin malaman tafsiri suka ce ai wannan karai tana afkuwa ne sanadiyyar busa da za a yi a cikin kawo idan an yi wannan busan ne kowa zai ji wannan karai tsananin karar har sai ya kai kunnuwan shi duka sun toshi bai jin duk wani abu da ke kewaye da shi Allah subhanahu wata'ala ce to a wannan ranar a lokacin da aka yi wannan busai tun a lokacin mutane za su shiga cikin firgici za su shiga cikin tashin hankali tun a lokacin mutane za su ware gudu suna kowa na tsere ma dan uwan shi Allah subhanahu wataala ce yawma yafirru al-mar'u min akhihi a ranar kowane ɗaya daga cikin mu zai gudu ya bar dan uwan shi malamai suka ce ana Allah subhanahu wataala ya wara ne da mafi karamcin daraja a cikin soyayya wani zai yi mamaki ga ɗa ga uwaye amma an wara da ɗan uwa Allah subhanahu wata'ala ya wara ne da wanda yake yayi karanta a cikin darajar soyayya wanda wannan kuma haka ne ɗan adam a ɗabi'a mu zaka gani duk yanda mutum yake son ɗan uwan shi ba ta kai soyayyar da yake yi ma ɗiyan shi ba duk yanda yake son ɗan uwan shi zai yi wahala wannan soyayyar da yake yi ma ɗan uwan shi ta kai wa soyayyar da yake yi ma uwayen shi Allah subhanahu wata'ala sai ya wara da na kasa dan uwa mutum zai gudu ya bar shi saboda me saboda a duniya zaka gani duk ɗan adam kowa kokarin yake ya kama ma dan uwan shi idan ya shiga cikin matsatsi kokarin yake ya taimaka ma dan uwan shi idan yana abin da yayi karin shi yasa zaka gani idan uwa ya samu karuwa kannan shi da magaji yadda kowa zai zo yana kokarin ya tallafa mashi idan ya tashi aure kowa kokari yake ya taimaka mashi idan wani musiba ta same shi ko ta rashin lafiya ko ta wani abu waɗanda za ka ware iskewa a kan shi kusan shi shi ne ɗan shi saboda a nan gidan duniya babu waɗanda yake da babu waɗanda yake kuri da su yake takama da su kamar yan uwansu amma a ranar alkiyama Allah subhanahu wata'ala ya gaya mu cewa wannan bawan Allah zai gudu ya bar dan uwan shi dan uwan shi wanda ya kasance na ciki ne wanda zuri'a ce ta hada su dan uwa ne na mamma ko kuma dan uwa ne na baba wanda yake uwa ɗaya da shi uba ɗaya ko kuma wanda yake uba ɗaya da shi ko wanda yake uwa ɗaya da shi ko kuma dan uwa ne wanda harkar duniya wani abu na duniya ya hada su za ka ga wata mu'amala tana iya haɗa mutum da mutum har su kasance ‘yan uwan juna ne Allah subhanahu wata'ala ya gaya mu to a ranar gobe alƙiyama dukkan wannan al'yankumantakan ba mu ta wa idanu fi kafin suri fala amsa ba bai da mu yau mai idan Allah subhanahu wata'ala ya yi busa a cikin kawo to a wannan ranar babu wani ɗan gidanmu ne babu wani ƙanina ne babu wani magajina ne babu wane dan uwana ne kowa zai gudu ta kan shi yake Allah subhanahu wataala yana gaya mu umma abu ta ce al-akhillahu yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin mayyukunta lamarin su juna abukan juna masoya juna Allah subhanahu wataala ya ce a wannan ranar dukkan su za su koma suna adawa da junansu Allah subhanahu wata'ala ce sai dai wa'anda suke masu tsoron Allah subhanahu wata'ala kenan wannan ke nuna ke nuna mu a ranar gobe alkiyama idan Allah ya yi wannan musai kowa zai gudu yana ta kanshi mutum zai gudu ya bar dan uwan shi hadisi ya tabbata hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah subhanahu wata'ala zai tada mutane hufatan quratan hurla zai tara su suna tsirara ba su da kungulu babu wanda yake da sutura a cikinsu wata daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta yi mamaki ta tambaye shi ta ce ya rasulullah ya manza Allah hada al'auran mutane kowa zai tashi kowa na kallon al'auran yuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shugulun mutane a ranar ya yi ƙarin wannan idan damuwan mutane halin da suke ciki na kowa yana neman kanshi na kowa yana neman ina zai sa kanshi yana jiran ya gaba komashi ta ce maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce mata ya shagaltar da su babu ma wanda ke tunanin wai sintir yake bi da kaya babu wanda zai tunanin ga wani can sintir ko ga wata mace can sintir bari ya kalle ta ko kuma ga wani namiji can sintir bari ta kalle shi a a ranar kowa ta kan shi yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta mata yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani ya ga mata cewa da kullu imrin minhum yawma idin sha'ani kowa a wannan ranar lamarin shi ne kawai ya dame shi aka aisha radiyallahu anha take cewa ta yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah subhanahu wata'ala zai tara mutane ranar gobe alkiyama ufatan uratan gurla zai tada su suna tsirara babu masu kwidi a cikinsu babu takalma hakanan kowa zai tashi kamar yadda ya zo a gidan duniya ta ce ya manzan Allah an nisa'u wa rijalu jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'd ta ce ya manzan Allah mata da maza baki dai sashen suna kallon sashi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ya Aisha al'amru ashaddu mimma ashaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'd yake ce mata lamarin ya wuce a ce waninsu ya dinga kallon wani kenan wannan ke tabbatar mamu a wannan lokacin a wannan ranar kowa ta kan shi yake dan uwa zai gudu ya bar dan uwan shi haka mutum zai gudu ya bar ya gudu ya bar matar shi ya gudu ya bar babban shi ya gudu ya bar baban shi a wani waje Aisha radiyallahu anha ta ƙara yin irin wannan tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta mata cewa li kulli imrin minhum yawma idhin sha'ani yughni da mu gani ba mamaki duk lokacin da dan adam ya shiga cikin ibtila'i ko lokacin da dan uwa ya shiga cikin jarabawa to rugo wanda zai yi wajen dan uwan shi saboda ya amfane shi da wani abu ko ya yaye mushi wannan musibai ko kuma ya taimaka mishi ya rage mishi raɗaɗin wannan abin da yake ci in kuma abin da ya karin shi ne ya kama mishi don su ci karin wannan abu Allah subhanahu wa ta'ala da haka malamai suka kasa gudu gudun da mutum zai yi ya zuwa ɗan uwan shi suka kasa shi a gida mu suka ce gudu na warko gudu dama ko ya kasance in ma li talabil muwala dan ya jibinci lamarin shi dan ya kama mashi ko kuma ya nemi ya taimaka mashi ko kuma don ya roƙe shi ne wani abu Allah subhanahu wata'ala ya gaya mu cewa lokacin da kowa zai gudu kowa zai gudu yana ta kanshi Allah subhanahu wata'ala yake cewa istabarra alladhina tubu min alladhina tabu wa ra'aw al-azab wa ra'aw al-adab wa taqatta'at bihim al-asbab lokacin da wa'anda suka bi wasu za su dinga barranta da juna wanga ya zaburo ya nuhu shi ya ce wani muka bi ya ce a ba ni kuka buwa wa'anda suka bauta ma aljannu za su zo su ce aljannu muka bauta ma aljannun nan su ce a ƙarya ce ba mu kuka bauta ma haka wa'anda suka bauta ma annabawa za su zo wajen waɗannan annabawan annabawan nan su ƙaryata su ce a ba mu kuka bauta ma ba wa'anda suka bauta ma mala'iku za su zo wajen waɗannan mala'iku mala'ikun nan su nuna musu su ma ba su suka bauta ma ba su je su nemi wanda suka bauta ma aka wanda suka bauta ma shewunnai su ma za su zo su rugo suna neman shewunnan da suka musu alkawari na za su sa su aljanna amma a ranar shewunnan za su ce musu a kowa ta kan sheki mu ba mu kuka bauta ma Allah subhanahu wata'ala yana gaya mu cewa za su ringa cewa ma kuntum iyana ta abu ba ku kasance ba mu kuke bauta ba kina duk wani wanda ya kama wani ya shikunce shi ya rike shi koma bayan Allah subhanahu wata'ala to a ranar gobe a kiyama wannan abin da ya rike shi da kanshi zai dinga gudu mabiyan nashi suna neman shi su bi shi zai dinga neman cerewa yana ce musu a'a ba ni kuka bauta mu amma san ku ba a gidan duniya Allah subhanahu wata'ala ya gaya mu yace waɗanda kuma za su gudu gudu saboda suna neman ceto Allah subhanahu wata'ala ya gaya mu cewa yawma la yughni maulan an maulan shay'an wala hum yunsarun wanda zai gudu ya zuwa wanda ya dogara a gare shi zai gudu ya zuwa wanda ya kasance yana bauta ma ya zuwa wanda ya kasance shi ke hana shi shi ke sa shi a ce mu shiga karantarwa Allah ga karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya ce tunda ba malam wani bane yace ba zan yi aiki da wannan ba to a ranar mubal kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ce la yawma la yughni mawlan an mawlan shay'a duk wani wanda kan rike kai jikunci lamarin shi a ranar babu wani amfani da zai iya yi ba zai iya amfana ka da komi ba wala hum yusaru Allah subhanahu wataala ce ko ba za su iya taimakon su da komi ba Allah subhanahu wataala ce kuma in gudun da mutum zai yi na nema ne na ya roki wani abu ne ya ruga da gudu ya zuwa dan uwan shi Allah subhanahu wataala ce wala yas'alu hamimun halima a ranar gobe alkiyama wani masoyi ba zai tambayi wani masoyi shi komi ba Allah subhanahu wata'ala ya gaya mu cewa haka ne makusanta kowane ɗaya daga cikinsu zai gudu a kusa ɗaukan nauyin ɗaya daga cikin yan uwan shi kamar yadda za mu gani nan gaba Allah subhanahu wata'ala ya cewa in kada qalatun ila himliha la yahmilu minhu shay'un wa law kana da da a ce zai kira ya nemi wani wani wanda yana cike da manyan zunubai ya yi laifi sun mai nauyi yana da zunubai da yawa ya kira wani ɗan'uwan shi na kusa ya kira baban shi ko ya kira ɗan'uwan shi ko ya kira mamman shi ko ya kira ɗan shi ko ya kira matar shi a kan ta kama mishi ta ɗaukan mishi wannan abu kaɗan daga cikin wannan nauyin da ke bisan shi allah subhanahu wa ta'ala ce la ya hamilu min hushai la yi min hushai ba zai ɗaukan mashi komi ba walauka na zaƙowa ko da ko ya kasance makusancin shi ne kusa da shi yake ƙwarai sosai ɗan uwan shi Allah subhanahu wata'ala ce ba zai amfane shi da komi ba ba zai ɗaukan mashi komi ba sanin mu ne a gidan duniya aboki ko ko ɗan uwa yana dogaro ne mafi yawa a bisa ‘yan uwan shi yana neman nasara ne yana neman tallafi ne mafi yawa a bisa ‘yan ƙunshi kayan yayi ta a zuwa waɗanda ba ‘yan ƙunshi ba Allah subhanahu wata'ala ya gaya mu a cikin kisan Musa da Harun yake cewa sana shuddu alu daka bi afika za mu ƙara maka ƙarfin gwiwa da kai da ɗan uwanka don ya kama maka a cikin isar da wannan saƙon shi da kanshi da ya tashi neman wanda zai kama shi kama mashi cewa yayi wa afi harun huwa absaru minni lisan cewa dan uwana haruna ya Allah ka aika ni tare da shi saboda yayi ni iya magana ba yayi magana a gani Allah subhanahu wataala duk da wannan yace to mutun na warko wanda da a duniya kake dogaro a gare shi kake juyawa a wurin shi to yana cikin wa'anda zaka ruga da gudu gaban su Allah subhanahu wataala ce wa sahibati haka zai gudu ya bar matar shi zai gudu ya bar mamman shi zai gudu ya bar baban shi haka zai gudu ya bar ɗiyan shi ibn abbas ikrima yake ba mu labari yake cewa mutum namiji zai haɗu da matar shi a farfajiya a kiyama ya ce mata ya haɗe ayi ba a rukuntu da ke ya ke wannan matatawa wani irin miji na kasance mace ikrima ya ce za ta ba shi amsa ta ce ka kasance miji na gari ka kasance miji wanda yake taimaka mani ka kasance miji wanda duk wata larura ta in dai ba ta yi gare ka ba kana kokarin yayi mani mun yi zama na kirki da kai ka taimaka man ta yabe shi yabo wanda yake mai kyau sai ya ce mata fa inni atlubu ilayki al-yawma hasanatan wahida a yau ne ina nema a gare ki ya ke matata ki bani lada guda ki bani ita kyauta ba mamaki ta tsirar da ni a halin gida nake ciki a farfajiyar alkiyama ni matar za ta ce mashi sai ta ce mashi ma aisar ma tsalar abinda kan nema a gare ni abu ne mai sauki abu ne wanda ba wani mai nauyi ba ne sosai sai ta ce mashi walakin la'utiku al'utiya ka shai'a ba ni iyawa ba ka wani abu daga cikin wannan lane ta ce saboda nima ina jin tsoron abin da kake ji matsoro saboda firgici da ya gani tashin hankali da ya gani na bai san ina ne makoma shi ba ya zo wajen matar shi wanda yake gani ita ce babban masoyiya shi a duniya wadda da a gidan duniya ne duk abin da ya nema ta yi mishi za ta iya yi mishi amma a nan za ta ce mishi ba ta iyawa saboda ta ce mashi ita ma tana yin tsoron abin da yake tsoro haka ya ci gaba da bamu labari cewa lalle da uba ko wani namiji zai zo ga ɗan shi ya ce mashi ya ɗana wani irin uba na kasance a gare ni ya ce mashi ka kasance uba na gari a gare ni babu wata bukata ta a duniya da baka yi biya mani da ba babu wani nauyi na da ya rataye a kanka a gidan duniya face sai da kasance shi babu wani daɗi da uba ke shi mata face sai da kai shi min wannan daɗin sai uban nan ya tambaye shi ya kai ɗana ina bukatar ka bani lada guda ba mamaki in tsira a cikin abin da nake ciki da wannan lada guda sai wannan dan ya ce mashi ya abadi ma aisar ma malaka ya kai babana babu abin da ya kai saukin abin da kan nema walakin ni a takawar misalar lalli ta fata takawar bi sai dai ni ina jin tsoro irin abin da kake ji ma tsoro ni ma shi nake ji ma tsoro Allah subhanahu wata'ala sai ya ce mishi ba zai iya baka komi ba Allah subhanahu wata'ala ce yawma yakirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani wannan shine gudu waɗanda su ne ɗan gata a duniya uba zai iya yin komi saboda ɗan shi ɗa zai iya yin komi saboda uban shi a gidan duniya haka ɗan uwa zai iya yin komi saboda ɗan uwan shi miji zai iya yin komi zai iya ba da mamaki saboda matar shi amma a ranar gobe alkiyama ga yadda halinsu zai kasance kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin ceto mutane za su zo baki ɗai a wajen annabawa kowa ana tambaye shi ya je ya ga Allah subhanahu wa ta'ala a zo a yi hisabi kowa ya san kowa shi dukkan annabawan nan za su ce nafsi nafsi kowa zai ce ta kaina nake wani daga cikinsu zai ga laifukan da ya yi wasu sa'uka da ya yi a duniya zai ga su ya ce da haka shi ma takan shi har a zo ga isa ɗan maryam ya ce la as'alul yau ma illa nafsi ya ce a yau ba zan roƙi allah ba komi in ba kaina ba la as'alul maryam allati waladati ba zan tambaye shi ba hamman mata maryam wadda ta haihu ba zan tambaye ta ba malamai suka ce saboda haka ne Allah subhanahu wataala ce yawma yafirru al-mar'u min akhihi ranar da mutum zai mutu daga dan zai gudu ya bar dan uwan shi ya gudu ya bar mahaifiyar shi ya gudu ya bar mahaifin shi ya gudu ya bar matar shi ya gudu ya bar dan shi kata da ake cewa al-ahabbu fal ahab wal aqrab fal aqrab min hawli dhalika al-yawm masoyi zai gudu ya bar wanda ya yi soyuwa a gare shi haka makusanci zai gudu ya bar wanda ya zama makusancin shi a nan gidan duniya saboda firgici da tsoro da tashin hankali da ke da kwai a cikin wannan rana Allah subhanahu wata'ala ce da kullum rikin kowane ɗai a cikinsu a wannan rana sha'anin duhuni ai lamarin gaban shi shi kaɗai ne yadda ne shi imamu kabari yake cewa mala alhamdu qalba falam ya'ud fi qalbihi muntasabun li hammin a qurtubi yake cewa tashin hankali da firgici da hali na kaka nake ya riga ya cika zuciya shi bai bar mazuciya shi wani wuri ba yanda zai dauki hammun wani wanda zai dauki kuncin wani ko kuma wanda zai dauki damuwar wani damuwar shi ce kadai ta ishe shi ko a nan gidan duniya akwai yanayi da in aka shiga za ka ganin mutum yana kana tsaye gaban shi kana mai magana amma bai ganin ka bai san ma kana yi ba saboda hankalin shi ya tashi yana cikin wani firgici ko yana cikin wani yanayi to haka mutane za su kasance ranar gobe alkiyama kowa ta kan shi kowa hankun kan shi kadai ya dame shi Allah subhanahu wataala ya gaya mu a ranar babu wani dan uwa babu wani wanda zai ce ni wanga dan uwana ne ni wanga babana ne ni wanga magajina ne sanin haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya ma ɗan uwan shi lokacin da Allah subhanahu wataala ya sauka mushi da wa'anzir ashiratakal aqrabin ya tara su ya tara ɗan family shi baki dai yake tambaye ce wasu ku tambaye ni daga cikin dukiyata abinda kuka ga dama lalle ni ba zan iya amfana koyi ba a wajen Allah haka yake gaya ma ya shi fatima ya fatima salini min mali ma shi'ti fa inni la ughni anki min allahi shay'a ya ke fatima ki tambaye ni duk wani abu da kike so a wuri na na dukiya mu baki tun a nan duniya lalle ni ranar gobe alkiyama ba zai iya amfana miki komi ba a wurin Allah idan baki yi imani ba shi yasa zamu gani a ranar gobe alkiyama zamu gani annabawa waɗanda ɗiyansu ba su yi imani da su ba amma za su rabu wasu matun a nan duniya sun rabu annabu Nuhu zai bar ɗan shi yana gani za a ɗauki ɗan shi a jewa shi a cikin wuta saboda ba zai iya amfana mashi gobe ba tun a nan duniya lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya tashi halakar da mutanen shi nuhu ya yi ƙoƙarin kiran ɗan shi wa nada nuhu nahu wa kana fi ma'azalin ya bunayyar kan ma'ana nuhu ya kira ɗan shi yana san bisa wani duci yana ganin wannan dutsen zai raba shi daga waɗannan ruwa yake kiran shi ya kai ɗana ka zo mu hau jirgin ruwan nan tare ka yi imani ka zo mu tsira tare ya ce sa'awi ila jabalin ya asimu ni min alma ya ce zan tsaya a bisa wannan dutsen zan laƙe a gare shi zai kare ni daga waɗannan ruwa ƙarshe allah subhanahu wata'ala ya halakar da shi haka annabi ibrahim alaihi salam ranar gobe alkiyama zai gudu ya bar baban shi saboda me saboda ya kira baban shi a nan duniya ya yi imani baban nan nashi ya ke yi imani ya mutu yana mushriki haka mata mata annabi Nuh da annabi Lut duka annabawan Allah nan guda biyu za su gudu su bar waɗannan matan nasu saboda waɗannan matan nasu ba su yi imani da su ba ba su yi imani da abin da Allah subhanahu wataala ya zo da su ya zo da shi ba ya aiko manzannin shi da shi Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari wa daraba Allahu mathalan lil ladina kafaru imra'atan nuh wa imra'atan lut kanata tahta 'abdayn min ibadina salihayn fakanatahuma falam yughniya anhuma min Allahi shay'a wa qila dukhula an-nari ma'a ad-dakhilin Allah subhanahu wata'ala yake gaya mu cewa Allah ya buga misali na wa'anda suka kafirce mata ne na annabawa guda biyu amma ba su yi imani da abin da waɗannan annabawa suka fi ba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ranar gobe alkiyama za su shiga wuta suna masu dawwama a cikin wannan wutar na har abada idan wannan ke tabbatar mamu duk wani wanda ya mutu bai yi imani da Allah ba to a ranar gobe alkiyama babu imanin baban shi ba zai amfane shi ba imanin shehin shi ba zai amfane shi ba imanin wani dan uwan shi ba zai amfane shi ba tunda har annabawa imaninsu da darajarsu a wajen Allah bata amfane su ba dan su cetar da wasu waɗanda ba su yi imani da Allah ba da haka babu wani wanda zai iya amfana da wani wani abu ranar gobe alkiyama shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Abi Talib yake kan gadon mutuwa manzo Allah yayi ta neman ya karɓi kalmar shahada ya am ul kalimatan uhajju bika biha indallah yake cewa ya kai fafana ka ridi kalma guda magajin baban shi shi ya rene shi ya kare shi ya ba shi kariya na isar da addini shi yake neman shi da ya karɓi wannan addini ya ce ka ridi kalma guda wanda zan kawa ma wujja da ita a wurin allah subhanahu wa ta'ala ranar ba kiyama sai ya je ya gai sai ya juya ya gani gewaye da shi akwai su abu jahal sa abu lahab sai su ce mashi a targaba al-millat abu talib shin za ka bar hanya ta farki na babanka abu talib sai ya kyale ya ki karɓar maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarshe ne hanyar mutu yana bisa tafarkin baban nashi abu talib wanda shi ne shirka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi alƙawarin zai dinga nema mashi gafara gafaran ma Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi da ya bar nema mai ita ƙarshe abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kadai ya iya ya yi ma ya nema ma Abi Talib shine za a hiddo shi za a mai takalmi a cikin wuta a geyen jahannama za a sa shi a sa mai takalmin ƙari amma tsananin azabar wannan takalmin kwakwalwar shi tana gabasa tsananin zayin wannan takalmin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine yayi dukkan yan wuta saukin azaba wannan baba yake ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to balle wani bare wanda ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yace zai iya amfana ka da wani abu yaudarar kanka kake yi kuma shi ma yaudarar kanshi ba mamaki bai san gaskiyar lamarin alkiyama ba da ya karanta ya san gaskiyarta ya karanta lamarin alkiyama yadda yake da bai yaudari kanshi bai ce yana iya ceton wasu saboda Allah subhanahu wata'ala ya gina mu a cikin ayoyi daban-daban kamar yadda za mu gani inda muna cikin kananan surori mafi yawancinsu firgici ne da ban tsoro suke magana a kan shi na duk wanda ya mutu bai imani da Allah saboda mafi yawancin waɗannan surorin sun sabka ne a makka lokacin manzo Allah yana gargadi yana bishara da aljanna ne kuma yana gargadi da wutar jahannama shi yasa zamu ta gani labarin kiyama a cikin surorin da za su dinga zowa nan gaba Allah subhanahu wataala ce kullum mu'min kowane ɗaya a cikinsu a wannan ranar sha'anin mummuni lamarin shi ya dame shi Allah subhanahu wa ta'ala ce wujuhin yawma idin musfira a wannan ranar wasu huskoki suna masu hatsi wasu huskokin suna masu kyalkyali suna masu annashuwa suna masu jin daɗi dama Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu cewa lalle al'ummar shi za a tada su ranar gobe alkiyama gurran muhajjilina min atharin za a tada su ranar gobe alkiyama suna masu haske a wuraren da suke a walla Allah subhanahu wataala ya gaya mu cewa zai sa haske ga masu imani wuskokinsu za su kasance masu haske a ranar Allah subhanahu wataala ya gaya mu wuskoki za su kashe ne gida biyu wasu fuskokin suna masu haske wasu fuskokin kuma suna masu duhu yau matabbiyattu wujuhu wa taswaddu wujuh ranar da wasu fuskokin za su yi haske karara haske wanda ya kai hasken wata haske wanda ya kai hasken rana duk inda kake kana tsinkayen mummi a lokacin Allah subhanahu wata'ala kafirai za su dinga kiran mummunai ku dawo ku tsaya da Allah mu dan dinga samun wannan hasken naku muna biyan bayan ku na tsabisu min nuri mu dan dinga ɗanɗano daga cikin wannan hasken da Allah subhanahu wa ta'ala ya mu Allah subhanahu wa ta'ala zai umarni a gaya musu ilar jugu wa ra'akun fartabisu nura ku juya bayan a gidan duniya ne ake neman wannan hasken da imani ne da aiki da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi da biyar dokokin Allah da rishin saba ma Allah subhanahu wata'ala ne ake samun wannan haske shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake sa a gaya musu dan a yi musu izgi a ce musu ku koma duniya ku samu wannan haske saboda an san ba za su koma duniya kuma koda sun dawo duniya Allah subhanahu wata'ala ya gaya mu cewa walau adu la walau wuddu la adu limanu an koda an maido su a gidan duniya za su koma akan abin da aka hana su na kafirci da aka hana su na saɓa Allah ko da an maido su gidan duniya za su kare shi shi yasa Allah subhanahu wataala yake umarni da a gaya musu su koma can su samu wannan haske Allah subhanahu wataala ce wuskokin nan za su kasance masu haske kamar yadda kake gani idan rana ta fitowar kwan fitowar ta da sanyin sahiya lokacin hanci za ka ganin rana idan ta yi to kakkalle ta tana masara masaran ba ta kai da yin wari ba yadda take haske sama baki dai take haska gari baki dai Allah subhanahu wataala ya ce wasu uskoki a wannan ranar haka nan za su kasance dahikatul mustabshira suna masu dariya suna masu alƙawari suna masu bushara na cewa sun ga alamu na abinda Allah subhanahu wataala ya dinga yi musu alƙawari tun suna gidan duniya gashi nan yanzu zai same su saboda an tada su a cikin haske sun ga yankonsu a cikin duhu kenan wannan ke nuna musu abin da ke nan gaba alƙadin afdal abin da zai zo nan gaba ya yi falala a bisa wannan haske suna masu bushara na cewa nan gaba allah subhanahu wa ta'ala zai ƙara musu a bisa wannan haske suna masu dariya suna masu jin daɗi na sun san bayan wannan hasken akwai wani abu da zai biyo baya Allah subhanahu wata'ala yake cewa dahikatul mustabshir daga cikin malamai wani yake cewa dahikatul min as-surur bima a'taha Allahu min an-na'im tana murmushi tana dariya saboda abinda abinda Allah subhanahu wata'ala ya bata da ni'ima tace mustabshira tana mai yin albishir lima tarju min az-ziyada saboda abinda take jira abinda take sa rai abinda take wata na kai wanda shine shiga gidan aljanna hadisi ya tabbata hadisin da Imam Nisa'i da Ibn da abi dawud suka fitar hadisin buraida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bashirul mashadin fil zulm ila al masajid bin nuri tani yawm al qiyamah kai bushara ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kai bushara ga wa'anda suke tahiya a cikin duhu ya zuwa masallatai ka musu bishara ka musu alƙawari ka musu bushara da cewa lalle akwai wani haske wanda yake cikakken haske da zai same su ranar gobe alƙiyama ka yi to cikin dare ko ka yi to sallah asuba ka wada kwatanni wani lokaci sai ka yi arwalla ma ka koma ka sake yin arwalla saboda duhu wani lokaci wani abu ya gilma ma ka firgita wani lokaci ka ji tsoro wani lokaci sai ka haska hitila manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa to ayi mai irin waɗannan bishara ranar gobe alkiyama na cewa wannan duhun da suke biya dan su zo masallaci to ba zai zama banza ba Allah subhanahu wataala zai musu tanadin haske wanda yake cikakken haske ranar gobe alkiyama wannan shine haske waɗanda wuskoki na gari mutane bayan Allah na gari za su tashi da shira da gobe alkiyama sabanin haka kuma Allah subhanahu wata'ala ya ce wa wujuhin yawma idin alaiha baba wasu huskokin a wannan ranar tattare da ita akwai kura akwai duhu hayaki alkabara wanda daga cikin malamai ce sifatun min ruba sifa ce na daga cikin kura wani yanki ne na kura za ta turnike su dukkan su su yi tukun tukun su yi baki kir wanda da ka gani ka san babu alkhairi a ciki su ma da sun gani tun a lokacin sun san makomarsu za su ware da na sani tarhaquha qata ay tabshaha wa ta'aluha za ta gewaye wuskokin bayan abin da ke wuskar su kuma a cikin zikatansu baki ɗaya kunci ne da takaici da jin haushi da nadama za su dinka nadama lokacin da nadama ba ta ba za ta yi amfani ba za su dinga ina ma da na sani ina ma da ban na ba ina ma da ban yi kaza ba ina ma da ban yi shirka ba ina ma da ban bauta ma wani Allah wanda ba Allah ba Allah subhanahu wataala yake cewa bakin ciki da wuce da jin haushi baki dai zai zai zai gewaye su su dinga ina ma za su sa kansu ranar gobe kiyama a wannan yanayi ina za su saboda sun san abin da ke jiransu yayi abin da suka ciki tsanani Allah subhanahu wata'ala ce to ba kowa bane waɗannan mutane su ne ulaika hum kafaratul fajr su ne kafirai wa'anda suka kafirce ma ayoyin Allah aka kira su su yi imani suka ki imani aka kira su bi annabi suka ki bin annabi sallallahu alaihi wasallam aka kira su su bi alqur'ani suka bi suka ki bin alqur'ani aka kira su bi sunna annabi suka ki bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wata'ala ta yace to waɗannan su ne za su tashi ranar gobe alkiyama baki da muskokin su suna bakin kira baki ya tattare su suna cikin kunci Allah subhanahu wata'ala ce su ne kafirai alfajar wa'anda kuma bancin kafirci sun bi shi da aiki wanda yake na asha sun bi shi da aiki wanda yake na banza anan malamai suna cewa ba dole sai kafiri ba daga cikin musulmi ma wa'anda suke alfajirai wa'anda suke masu ba su aikata musuluncin su bai hana su komi ba ba su da halak ba su da haram duk abun da ransu ya yi musu ya yi musu aikata shi suke duk abun da suka dama aikata wasu Allah subhanahu wata'ala ce dukkan su suma waɗannan za su tashi musulokin su suna bakin kirin ranar gobe alkiyama hadisi ya tabbata hadisin ubayy da ka'ab yana cewa fada Allah madaukakin sarki wa humilatul ardu wal jibalu fa dukkata dakkatan wahida yake cewa yasirani ghabratan ala wujuhil kuffar la ala wujuhil mu'minin Allah subhanahu wa ta'ala zai doki kasa da duwatsu ya daddake su ya rosa su ya gurguza su gurguza su zama kura abin shekewa ya ce wannan kura za ta sama kura ce ga wuskokin kafirai kafirai ne kawai za ta cutar ma amma ba za ta cutar ma da mummune ba Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mu cewa waɗannan shine halin kafirai yadda za su kasance ranar gobe a kiyama Allah subhanahu wata'ala ya cewa saboda sun kasance ba ruwansu mi suka hau na saba Allah ba ruwansu mi suka zo da shi na saba Allah duk abin da ya zo gaban su aikatawa shi yasa Allah subhanahu wata'ala sai ya saka musu da wannan za su tashi cikin duhu za su tashi huskokinsu suna baki kirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mutum a gidan duniya lalle bawa idan yayi zunubi idan ya yi zunubi za a yi dashin baki a cikin zuciya shi idan aka yi wannan dashin baki idan ya zabura ya tuba daga wannan zunubi za a goge wannan dashin idan kuma bai zabura ba ya ƙara yin wani zunubin za a ƙara yin dashin baki da zuciya shi ƙarshe har zuciya shi ta koma baki kirin ta dishi ba ta sauraron wa'azi ba ta karɓar karatu duk abin da za a gaya mata na allah ya ce annabi ya ce ba ma za ta tsaya ta saurare shi balle ya shiga cikin ta hanyar mata tasiri Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mu musani wannan shi ne karshen suratu abas kuma a nan lokacin mu yayi abinda mun karanta dai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lafiya kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk